الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الرياح فظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور آه ومن آياته الجواري الجواري في البحر jiragen ruwa da suke gudu a cikin ruwa a kal alami kaman duwatsu manya-manyan jirage za ka jirgi ƙatoto yana cikin ruwa min ayati wannan yana daga cikin ayoyin Allah wanda dan adam zai gane girman Allah ya gane kuma ikon Allah allura in ka sata cikin ruwa sai ta yi ƙasa wa saboda ta yi wa ruwan nauyi ba za ta iya zama a sama ba sai sai sai ta yi ƙasa sai ta je ƙasa haka kuma komin kankantan dutse dan karamin dutse in ka jefa shi cikin ruwa haka zai ta yin ƙasa ya ta yin ƙasa sai ya je ƙasa ba saboda ya yi nauyi amma jirgi da kayansa da mutane gari guda yana nan akan ruwan baya nitsewa kuma da sama ruwan yake tafiya to shi jirgin nauyinsa bai kai nauyin allura ba ne ko bai kai nauyin karamin dutse ba ne a'a haka ne kamar dabbobi ne Allah ya kore wasu saboda ka wadanda ya kore ya ba wa mutane a yi amfani da su wasu kuma ya rike ya ce ba zai kore ba su kuma duk wanda yake neman su to shi kuma ya nemi rigima saboda ka in aka hore in ka nemi dabbar da aka hore ka same ta cikin sauki in ka nemi dabbar da ba hore ba za ka sha wahala to shi ma haka saboda ka allura ba hore mata ta haukar ruwa ba ƙasa za ta yi da zan karamin dutse amma waɗannan jiragen Allah ya hore su ne ya hore su ne saboda a yi amfani da su ya yarda to har nauyin jirgin sai Allah ya hana jirgin nitsewa sai ya tafiya a ruwa ba zai ga, mutane ga kaya ba abin da babu gari guda ne ma in ka shiga jirgin ma ba za ka gane cikin wani abu kake ba za ka sai wani gari aka gina da ɗakuna da gidajen sama da komai ba abin da baya ciki amma kuma yana tafiya a sama amma ɗan ƙaramin dutse kuma da za ka ji ko wata jar kusa da za ta faɗi ta kuma ƙasa za ta yi to wannan ayar Allah kenan da Allah yake so ɗan adam ya gane waye Allah wa min ayati jawari fil bahri kal alami suna nan kaman manyan duwatsu da ake hange din nan zaka ga wani jirgin mai ka ganci kashe wani wani wani wani dutse ne a ciki ba ba ma jirgin bane in ka hange shi to ba za ka ce ma a za ka ga kawai kuma wani gari ne ko wani ƙaton dutse ne amma kuma jirgi ne tafiya yake karwa kana alami in ya sha yuskinin riya ko yuskinin riha in Allah ya ga dama sai ya natsar da iska sai fayaz lanna rawakida ala zaharihi sai wayannan jirage su zama suna zaune suna tafiya suna natsaya kan ruwa suna tafiya a hankali wayannan jirage har girman su kuma iska ce take sarrafa su in iska tana tafiya jirgin yana tafiya hankali to in Allah ya kawo wata irin iska mai tsanani ita kuma sai da ta kada jirgin ga shi nan katon rufa ba abin da yake motsa shi amma iska sai ta zo ta motsa shi to haka wannan duk ikon Allah ne yana so ya nuna wa mutane mulkinsa wayannan dama surori na hawamimu na hamim hamdina surori ne na nuna girman Allah Allah yana so ya nuna wa mutane girmansa, ya nuna wa mutane buwayarsa, a gane waye Allah. Tauhidi ne. Ko yanzu nan rawa kira, sai su zama su waɗannan jiragen na tsatsu ne, sun tabbata ala zaharihi sawabin sun tabbatattu ne la tajri ba sa tafiya ala zahari wani lokacin ko ka samu jirgin ma yana yana natsi yana tsaye a guri daya ba tafiya yake yi ba amma ko ba zai fada ba Allah ya ce inna fi zalika la ayat inna la ayatin lalle ayoyi fi zalika cikin wannan jirgin da Allah ya halitta ya ba wa mutane suke sarrafa suke sarrafa su cikin aiki da shi ayoyin Allah ne amma ayoyin suna amfanan li kulli sabbarin ga duk wanda zai yi haƙuri ya bi Allah yayi haƙuri kada ya saba wa Allah shakurin mai yawan gode wa Allah akan ni'imomin da aka yi masa almu'minu yasbiru fi shiddati mu'mini yana godiya yana haƙuri idan ya shiga tsanani zai ta haƙuri yana ta roƙon Allah har lokacin da Allah ya yaye wa yashkuru fi rakhai in ya samu sauki nan kuma godiya zai tawa Allah Allah suna gode ka fita yi daga wahala ka fita yi daga matsi ka dawo da shi ka dawo da ni cikin walwala ka dawo da ni cikin jin daɗi to nan kuma godiya mu'mini yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajaban min amri almu'min amruhu kullu khair idza sabarhu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in sabarhu darra'u sabara fa kana khairan lahu manzo Allah ya ce mamakin al'amarin mu'mini shi al'amarin sa kullum alheri ne idan ya samu to sai ya ta godiya ya ta gode wa Allah Allah na gode da ka bani ba don bayarwa ka ba ina zan samu haka kuma idan ka ga shi to ya zama alheri kenan yace idan mutum ya rasa mana karani ya zo masa nan kuma sai ya ta hakuri yana roƙon Allah ya ta hakuri ya gane daga Allah ne shi ma abin ya zama alheri a gare shi na auyo bi kubunna أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير أو يوبقهن wani lokaci kuma in Allah ya ga dama sai ya dulmo yadda jirgin a cikin ruwa wani jirgin man ya fada ruwa ba za a gane shi ba ba ai bai fi bara ne ma ko warawa can bai fi da shekara biyu ba wani jirgi ya bata har yau ba gan shi ba eh Allah ya bada shi a cikin ikonsa shikenan ba yadda kai an gama bincike-bincike da leƙe-leƙe ba kan shi ba ya tafi kuma da mutane to wannan kuma haka aka Allah ya gada ba saboda ruwan teku ruwa ne mai yawa wanda Allah ne kadai ya san iyakacin ruwan saboda ka duk inda Allah ya banda abu shikenan kawai dole sai dai a mayar wa Allah aw yubi hunna ko Allah ya dulma yadda su ya halakar da su yungri hunna bi asrihi ya kawo iska mai tsanani da dulma yadda jirgi bi ahlihinna da mutanen jiragen ma duka ya dulmuwar da jirgin bi ma ka sabo saboda aikin da mutane suke aikatawa duk lokacin da aka kawo tsanani ko masifa to wasu ne suke jawo kullum eh wani ya jawo fitina ta sai ta zo ta shafi mutane mina zunubi saboda zunuban da mutane suke yi to idan zunuban suka yi yawa to shi kenan sai a dan taba mutane saboda nuna musu ba su gane suna da Allah suna da ubangiji su dawo su bi ubangijin su samu lafiya wa yafu an kasirin ko da yake Allah yana yafewa ma da yawa duk abin da ake yi kaɗan Allah yake yin sakamako ai kullum ana saba wa Allah ba ba ranar Allah da gari zai waye har ranar ta fadi ba saba wa Allah ba duniya babu daren da zai yi har gari ya waye ba saba wa Allah ba ana sabo amma Allah ya yafewa yake yi in ya yafe fala ya garku ahlahu ba zai dulma da jiragen ba gashi ba ma ma wani jirgin ma sabon Allah ne ma zalla ciki za ka samu in akwai mummunan ma kaɗan ne sauran duk masu masu sabon Allah ne amma da haka Allah sai ya bar jirgi ya sauka lafiya
ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص abin da yasa Allah yake nuna wa mutane waɗannan ayoyi Allah yake allazina yujadiluna fi ayatina wanda suke jayayya a cikin ayoyinmu ayoyin da Allah yake nuna wa mutane wasu su ce ba su yadda ba ana so a sanar da su duk yadda mutum yace zai jayayya yayi jayayya da abin da zai iya eh haulai hajjatu fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun kun yi jayayya da abin da kuka sani to kar ku yi jayayya da abin da ba ku sani ba mana eh abin da dan adam ya sani shine halitta irinsa ka yi rigima da mutane ka yi rigima da dabbobi ka yi rigima da halittu to ka tsaya a wajen karka dangana wa Allah karka dangana ga mahalicci eh shi ba a rigima da Allah a sai dai ya gama da mutum to saboda haka su masu jayayya da ayoyin Allah su suka ce Allah ne gaba ɗaya ba su yadda ba eh wasu mutane sun ce Allah ma babu shi kuma Allah bai hana su rayuwa ba yaba suna rayuwa suna shi suna sha suna komai zuwa wani lokaci to su sani ma lahum min mahisin ba su da magauda ba yadda za a yi suke sun kauce wa Allah a kallon su ake yi an ba su dan dama ne akwai lokacin da za a kauda damar sun sai su fada hannu ran da kuma kafiri ya fada hannu to shikenan fa bai kyau ba
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون fama utitum min shay'in Allah ya ce duk abin da na baku duk abin da kaga ka mallaka a duniya kar ka dauka wani abu ne mai yawa ba komai bane don baka san wanda aka tare da a lahira bane amma da ka sani kaddara Allah ya baka ma duniya ne ya sake rada maka ya sake rada maka in an baka kamar duniya sau goma duk abin da yake duniyan nan da ita da abin da yake cikin ta gaba da ya baka shi ya ce kayanka ne sau goma fa to ka fara yin daidai da talakan aljanna talaka wanda ya fi kowa talauci a aljanna yana da kamar duniya goma to me aka yi an gama to balle ba duniya ma ba a baka gaba daya ba wanda tun da Allah ya fara halitta bai taba ba mutum daya duniya gaba daya da abin da yake cikin da yake kayan ka ne ba eh ba ba balle sau daya ne sau daya ma ba samu ba balle sau goma to in sau goma ne ma yayi daidai da talakan dan aljanna to a sai duk abin da aka baku kuma tawar hayatin duniya wai dan jin daɗi ne na rayuwar duniya dan kankani abu dan kaɗan ne aka baka komin yawan abun mutane su ne suke gani yawansa don kuma saboda ba sani ba ne me yasa saboda gidan gidan ƙarewa ne in tunda gidan ƙarewa ne dan kaɗan ya kawo shi sai ga yayi yawa saboda gidan ne shi ma gidan bayan da yake kuma mazaɓe ne eh gidan duniya gaba ɗayan ta matsa yake domin duniyar gaba ɗayan da yanka haɗa ta ba ta kai ɗakin wani a aljanna ba ɗaki ɗaya ɗaki ɗaya na aljanna duniya gaba ɗayanta duk gaba ɗayanta yadda take da faɗin nan to ɗakin wani a aljanna ya fita to kaga kenan a sai matsinta ne ya sa abu kaɗan sai a gaci da yawa kaɗan ne kuma tawul hayatin duniya duk abin da aka baku ɗan jin daɗin rayuwar duniya ne kankani kuma har da aka duk abin da aka ba ɗan adam a duniya ba zai hana shi ba rashin lafiya ba in lokacin rashin lafiya ya yi sai ya yi ba zai hana shi kuma damuwa ba ba zai hana shi wata rana wasu abubuwa su tasan masa har ba zai samu ya bashi ba duk dai saboda duniya haka aka yi tawa ita rayuwarta sunanta gurɓata sunan rayuwar duniya ma kenan ita darul kadari ne wa gidan gurɓata gurɓatacciya ce saboda ka in dai ka shiga ciki dole ka sai ka haɗu da matsi sai ka haɗu da abin da ba ka so sai ka ji ba daidai ba وما عند الله خير وابقى amma abinda Allah ya tanada a wajensa ya tanada wa masoyansa muminai khairun shine alheri shi ya kamata a nema wa abuka kuma shine mai wanzuwa wanda baya karewa e ita duniya kullum in gari ya waye ana kirgale ranakun da mutu yayi ne shi da kansa har ya gane cewa ranakun nan fa za su kare ya mutu e tun ana kirgawa yana girma ana kirgawa yana girma ana zara ranakun yana girma yana gani yana samun girma don ya gama girma sai mai sai tsufa in ya fara tsufa shi da kansa ya san ya fara alama sallamar duniyar fa zai sallame ta ita ma za ta sallame shi to amma lahira ko ba duk ranan da gari ya waye ba a kirgawa ai kirgawa ne yasa yake karewa idan ka ce an baka kwana biliyon kaza ko triliyon kaza inda yana kirgawa za su kare to shan babu girge kullum ma yau ne kawai eh kullum ranar wannan ne kawai yau ta zo gobe ta zo jibi ta zo duk babu ba ba ba lissafi lillazina amanu ga masu imani su sani lahira ya fi alheri kuma su nemi lahira wa ala rabbihim yatawakkalun wanda suke dogaro da Allah shi kadai su ne mu'minai duk wanda ya yarda da Allah to yayi sa'a yayi ya ji dadin rayuwar duniyarsa sai Allah yana kamka ne zai barka da zai barka da imani don abin da Allah ya kawo duniya mai tsada irin imani. Imani ya fi komai tsada, eh domin akwai imani, to komai ma zai tafi daidai. Na.
والذين يجتربون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون wajanne ne waɗannan masu imani wanda aka tada musu alheri a lahira mara iyaka su ne dai wallazi na waɗannan yayi tanibuna da suke ne satan kaba'iral ismi ba sa manya manyan zunubai ma'ana duk abin da aka ce wannan laifi ne kuma laifin babba ne to ba sa kusantan sa saboda suna roƙon Allah ya fi musu ƙanana in tajtanibu mutakaba'ira ma tanawuna anhu nukaffira ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima kabair al-ismi sun ne saci manyan zunubai wal fawahisha sun ne saci ayyuka miyagu domin mugun aiki shi ne ake ce masa alfata aikin da kai da kanka ma in aka nuna maka ji da kai ne aka ce ka bada sakamakon mummunan sakamako za ka bayar ba wai sai an ce Allah ba a kai ma dai a ce wani yayi wannan aikin a banka a ce maka to ba ci sakamako to ba za ka bada sakamako mai kyau ba shi ne ake ce masa fushu shi ne fawahishu mujibatul haddi su ne masu wajabta hajji min alfil bada ya kulli saboda an arafta fawahisha wasu ne daga ciki kaba'irar su ne sun hana su gaba daya inna la tabaraka ta'ala wa da ibadu salihina Allah ya yi wa bayinsa managarta ya yi musu alkawari wajen ne bayin nasa wa humul lazina amanu su ne wanda suka yi imani da Allah kullum imanin su baya canjawa kullum suna kan tauhidi su yadda da Allah ba lokacin da duk bala'in da ya haɗa mumini da shi ba zai taɓa ce maka shi yanzu ya gaji da da kasancewa tare tare da Allah ba a lokacin ne ma zai ƙara kusantan Allah to shine imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogaro da Allah wa tawakkulu sifatul qalbi billahi tabaraka wa ta'ala yuna ila yunafi dukura fi asbabi ma'anan dogaro da Allah nan zuciyarka ta yadda da Allah wannan kuma ba zai hana ka shiga cikin wasu dalilai ba misali don ka samu don kayi rashin lafiya ka je wajen ka je wajen likita ya baka magani ko ka je wajen wani mai bada magani ya baka magani kai ba za ka ta maka dogara da Allah ba a duk yana cikin dogaro da Allah eh ka dogara da Allah amma Allah ya riga ya sa sababi a cikin abu kamar yadda Allah ya sa koshin abinci a cikin shi ya sa koshin yake cire kishirwa a cikin shan ruwa to saboda irin wajen dalilai ne yasa in za a yi girki sai an hada da wuta to wutan nan ba ita ce ba ba ta da tasirin da za ta dafa abinci ya nuna amma Allah ya yarda ya sa wannan sababi ne ita suna ta sababi ne tasiri kuma yana wajen Allah kamar cin abinci in kana cin abinci sababi kake yi ma'ana hanya kake so ta koshi to amma kana sauraron Allah ya baka goshi shi ne mai bada goshi ba abinci ba ne in ba in Allah bai bada goshi ba sai mutum ya shiga cikin sa cikin ya fashe mai goshi ba amma in Allah ya bada goshi kai da kanka kana yi kana yi sai ka ji ya isa sai ka dakata an bada goshin haka in ka fara shan ruwa lokacin da kake jin kishirwa a lokacin gani kake zaka iya canyar randa gaba daya kowa duron gaba daya ko komai yawan ruwa da in ka hange shi zaka je ka yau ruwan nan in in na je na same shi to sai ka je in ka fara ta kana ta kana ta sai Allah ya zubo wannan na'ura mai sunan koshi sai ka ji ya isa duk da lokacin kuma duk ruwan da aka kawo maka fa ya isa saboda ya riga riga ka sha daidai yadda zai ike ka to wannan dalilin da Allah ya sa a cikin kowanne to dalili ne haka in kai rashin lafiya in kai rashin lafiya Allah ne ya kawo wannan wannan abin saboda ya nuna maka ka gane fa kana da Allah to shikenan ya za ka yi to ba za ka ce ni ni mai dogaro da Allah ina ruwana da wani magani a'a ba haka Allah ya yi ba Allah ya tsara halittarsa komai an tsara shi eh komai yana da sababi to me sai ka je ka nemi magani amma a zuciyarka ka kudurta wannan magani ba shine zai warkar da kai ba a'a shi magani bai zai warkar da mutum ba a yadda dai abinci ba zai iya kwasar da kai ba to magani ma ba zai warkar ba kuma ba ba wanda ya baka magani ne zai warkar da kai ba a'a wannan dalili ne mara lafiya yana shan magani ne haka Allah yake yace a nemi magani ya san annabawa su sun nemi magani to kai ma ka sha magani ka saurari waraka daga Allah in ka sha magani in Allah ya ga dama sai ka warke in kuma Allah ya ga dama ba warkewa za a yi ba sai mutum ya sha magani kuma sai ya ce to tun da dai ciwon ya kama dai babu baya to kaga kenan mana ai ba wai ba a maganin ba ana yi ne mai maganin ne mai ba mai ba da lafiya ne bai bayar ba dole sai a hakura sai ran da mai ba da magani in ya ba da magani sai a warke to haka yake to saboda haka komai wannan in an ce ka dogara da Allah to kar ka dauka cewa wa in an ce wani ya dogara da Allah a cewa ya zai daina komai ya zama na Allah ba haka bane a zai yi komai amma ya yarda da Allah shi yake yin komai to wannan shine to la yunafi dukula fi asbabi saboda haka dogaro da Allah ba zai hana ka shiga cikin kowane sababi ba komai zaka yi shi amma kai dai a zuciyarka ka kudurta komai ma Allah ne zai yi ba ba wannan abin da kake yin bane wannan shi sila ne wannan sababi ne in Allah ya ga dama sai ya aiwatar da abin da zai aiwatar cikin wannan sababi na atawakkulu akwai dogaro da Allah din shine matakin farko na imani ana saka dogara da Allah ko da yaushe summa taslimu daga shi in ka ka samu wannan ya tabbata to ana buƙatar kuma ka miƙa wa Allah ma'ana ka sallama ma'ana sallamawa idan Allah ya aiko da dadi ka karba in ya aiko da rashin dadi ka karba sai dai kawai a same ka tsakanin godiya da roƙo eh godiya da haƙuri da roƙo ka gode wa Allah bangaren da yanda kake so ka haƙura inda ba dadi kuma ka roƙi Allah to wannan shine taslim daga shi thumma tafwidu sai kuma miƙa lamari zuwa ga Allah shine komai ka fawwada wa Allah eh ka ba wa Allah komai ma'ana kai dai ka yadda baka da wani tasiri baka da komai sabin da Allah ya yi Allah ne kai da kanka ma Allah ne yake sarrafa ka ba kai kake sarrafa kanka ba a tawakkulu an yakuna lahu wasiqan bayan Allah huwa al-mudi wa huwa al-manu manan dogaro bawa ya kasance ya yadda da Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa sawa'un da kala fil asbabi amla a zuciyarka ka dauka ko akwai dalili ko babu Allah zai iya baka ko akwai dalili ko babu Allah zai iya hana ka to wannan shine abinda mutum zai kudurta ba wannan ba wai kuma ya dawo ya ce to shi ya yadda Allah zai bayar amma fa Allah baya bayarwa sai sai da sababi a ba haka bane Allah ya kace ta al'ada a ciki eh wani lokacin sababin yake Allah yake sa abu a cikin sababin wani lokaci ko sai ya canja sai ya wani abu ko babu sababi to duka ana yi wa taslimu shi ko abin da ake ce masa taslim sallamawa an yi tamanna an yaka kaza wa la yaka kaza shine mutum yana burin abu kaza ya faru ko abu kaza kar ya faru walakin kullama waqa ma yukhalifu muradahu sallama lillahi amma duk abin da ya faru ma'ana dai kullum kana sauraron Allah zai ka san da abin da Allah zai zai kawo ko ya kawo maka mai dadi ko ya kawo maka marar dadi da madan adawa nan yake kullum kana sauraron Allah zai yau kuma mai dadi zai kawo min ko marar dadi zai kawo min kaddara ce guda biyu duk duniya duk inda ka je abu biyu ne kawai yake juyawa a duniya farin ciki da bakin ciki kullum su kaɗai ne farin ciki da bakin ciki to in mutum baka same shi cikin farin ciki wato ka neme shi bakin ciki zaka same shi a wajen in kuma ka je inda ake bakin ciki baka same shi ba to ka neme shi farin ciki yana wajen to wayannan sune dama wanda Allah yake kawo wa kullum to farin ciki da bakin cikin nan to kullum kana sauraro wanne ne ya kuma zan samu in ka samu farin ciki to ka fara da godiya in ka samu bakin ciki ka fara da hakuri to shine ka zama na Allah kullum duk abin da ya faru wanda yake sabawa abin da kake so to sai ka sallama wa Allah kace to tunda daga Allah ne la yarda Allah duk abin da ka kawo mini ni fa bawanka ne kuma ni ina so in zama naka ko da yaushe a taslimu ba da sudulil qada'i shi sallamawa in abu ya faru ne ake sallamawa wa tafwidu akmalu min hadha kullan amma shi tafwidu wanda ake cewa miƙa lamari gaba daya ya fi wannan shi kafin abu ya faru ma ka riga ka miƙa wa Allah kafin abu ya faru wannan sai abu ya faru in ka je na ba daɗi sai ka sallama wa Allah ka shirin daga Allah ne ba komai to shi kuma wannan tafiru miƙa lamari shi kuma kafin abin ya faru ma ka yadda daga Allah zai zo kawai al-mufawidu taraka al-amra lillahi ma sha'a fa'ala shi wanda yake miƙa lamarin sa zuwa ga Allah shi ya bar wa Allah lamarin kawai duk yanda Allah ya yi shi abin da yake sauraro kenan eh me Allah zai saukar duk abin da ya saukar shine dama abin da yake sauraro wa kullu ma fa'ala fa huwa hasanun indahu shi ya dauka duk abin da Allah ya shine mai kyau kawai a wajensa qabla wuqu'i shay'i wa ba'dahu sawa kafin abu ya faru ko kafin ko bayan abu ya faru duk ɗaya ne a wajensa shi dama kawai yana sauraron to yau kuma taya me zan karba da wajen Allah shine kawai almusallimu la yarda illa ba'da suduril qada'i yarda bima qada Allah shi wanda aka ce ya sallama shi baya yadda sai abu ya faru in kaddara ta faru to sai anan ne yake neman yarda ya yarda da abin da Allah ya kaddara ala annahu kana yatamanna ghaira haza amma da ba shi yake so ya faru ba eh kowa in gari ya waya abin da yake so ya samu to ba lalle ne ya samu abin da yake son ba eh wata rana ya samu abin da yake so wata rana kuma ya samu akasi ba shi din bane to to amma in dai in dai akwai zu a zuciyarsa cewa kaza dai nake so amma in ba samu kaza ba kuma abin da na samu shikenan tunda daga Allah yana yarda to wannan shi ake ce masa sallamawa wal mufawidu shi kuma wanda ya miƙa lamari yaktaru maktaran lahu qabla sulul qada'i wa ba'dahu sawa shi kuma wanda aka ce ya miƙa albarsa ga Allah shi ko in gari ya waye baya tunanin abu kaza nake so ko abu kaza bana so a shi babu yana so ko baya so a shi kawai mai Allah zai saukar min yau mai Allah zai kawo mini duk abin da Allah ya kawo maka shikenan to shine dama abin da yake sauraro kenan don da dama kana sauraron abu zai zo in ya zo ka ga dama kai ba bakon sa bane amma wanda da yake tunanin kaza yake so sai aka kawo wanda ba shi din ba to kaga sai dole sai ya tsaya a nan tukunna sannan ya sake ya tsaya kai a wancan wanda yake son tukuna sannan ya dawo ya yi wannan hukunci to kaga fa ban mashi wala zina yatanibuna kaba'iran ismi Allah ya ce masu ne sanan miyagun ayyuka badal mutawakkilina ibadal badal mutawakkilina bayan masu dogaro da Allah din ibadullahi allazina la yartakibuna mujibatil hududi su bayin Allah wanda Allah yake lissafawa a nan su ne wanda ba sa hawan abin da za a yi masa haddi duk abin da aka ce sai an yi haddi in an sha giya akwai bulala in an yi zina akwai hukunci in an yi shata akwai hukunci in an yi sata akwai hukunci sai da wajen su ne mujibatul haddi wanda suke wajabta sai an ma mutum hukunci to mutum baya kusantan irin waɗannan shine ya ne saki manyan laifuka kenan to shine ya saki wani sanga'ira ko ya tani bonar kaba'ira ƙananan laifi kowa yana yi amma manyan laifuka sun ne sake su ba sa yi wa inna la yanfiru sagaira bitina bil kaba'iri eh mutum yana Allah ka yana ya kai wa ƙananan zunubai in aka ne saki manyan ina misali al'ainai tazniyani bangaren zina idanu suna yi irin nasu to amma na ido ai karami ne ba babba bane tunda sai an sadu ne shine an yi zina ai amma ido ya kalla ya bukata ai shi ma duk hanya ce to amma tunda wannan karami ne to Allah zai yaka shi inda ba kai ga babban ba wal uznani tazniyani kunnuwa ma suna yin zina tunda su ma su su ne masu ji wal lisanu yazni harshe ma yana yi tunda harshe sai yayi magana sannan duka dai abin da zai faru ya faru wal yadani tazniyani hannaye ma suna yi tunda su ma su ne su ko masu miƙawa wal kadama yin tazniyani kafafuwa ma suna yin zina sun wai sai sun tashi sun taka sannan su je inda za a yi to duk waɗannan walakin na farja huwa allazi yusaddiqu zalika aw yukazzibuhu idan ido yace ayi zina kunne yace yaji yana yana bukata harshe yayi magana hannu ya miƙa kafafuwa suka tashi suka tafi to saura gaba ɗaya ita ce za ta yadda in ta aikata ita ce mai gaskata lalle ayi ko ta ƙaryata ita ce farji shi kenan in al'aura ba ta yadda ba shi kenan ba za a yi ba in ko ta yadda za a yi shi ne kawai to kaga ita ce ita ce wanda matsayin babban matsayin yake hannu a wajenta yawa duk waɗannan in sun haɗa duk sun ce su sun yi sun yadda sai an yi aka gama sai farji yake ba zai ba shi kenan magana ta kare ba za a yi ba kaga duk sun tsaya a ƙaranan kenan da saboda haka duka waɗannan duk sai ce tunda wannan na ƙarshen yaƙi to shi kenan to yanzu an yafi ƙanana wai sai duk sun zama ƙanana an yafi su amma da babban nan na ƙarshen nan ya yarda to shi kuma gaba daya za a rubuta nasa sannan sai a koma kan waɗancan ƙananan ma sun dawo manya da duk abin da suka yi yanzu ya zama babba in dai aka har aka dangana ga aka yi da in aka yi to yanzu farji ya yadda ya yi to yanzu na idon ma ya zama gaske na hannun ma ya zama gaske na harshen ma ya zama gaske na kafan ma ya zama gaske to shine zinan aini an nazaru zinan zinan ido shine kallo wa zinan sam'i al-istima'u zinan ji kunne shine ji wa zinan lisani an-nutqu zinan zinan harshe shine magana wa zinan qalbi at-tamanni zinan zuciya ita kuma taji tana bukata wa zinan yadaini al-lamsu zinan hannaye su kuma shafa wa zinan qadamaini as-sayu zinan kafafuwa su kuma tafiya da duk waɗannan suka haɗu gaba ɗaya suka suka ce za su yi har suka dangana duk sun gama ya saura gaba ɗaya in gabar nan ta yadda shikenan duk abin ya zama babba an yi babban laifi idan kuma wannan gabar ta ki bata amince ba shikenan ko gaba ɗaya babu babu wannan babban laifi shikenan waɗancan laifuka da aka yi duk sai a ce to kanana ne an yafe walakin idza lam yakun al farju faqad kazaba zalika kullan idan dai farjin bai shiga ba ma'ana ba a yi ba farjin bai yadda ba suke na duk waɗannan sun zama ƙarya duk sun yi ƙarya ido ya yi ƙarya harshe ya yi ƙarya hannu ya yi ƙarya ƙafa ta yi ƙarya zuciya ma ta yi ƙarya wai za da kala saddaka zalika kullum idan kuma farji ya aikata sunan kuma ya gaskata su ne to fazanan jami'ul jawarihi idan dai har farjin ya yi to dukkan gabobi sun yi la tazni jami'ul jawarihi illa bi zinal farji yace dukkan gabobi ba za su yi zina ba sai farji yayi azan Allah min sharri Allah kiyaye mu sharri amin wai zama gadibu idan suka yi fiji su mu'minai kum yanfiruna suna yafewa idan wani ya zo ya bata maka rai a matsayin ka na mu'mini to sai ka tuna kai kuma ka bata wa wani to sai ka tuna naka sai ka yafe naka eh haka ake so ana san duk abin da wani ya bata maka rai ko yayi maka wani abu wanda ba daidai ba sai ka tuna yanda yayi maka kai kuma kayi wa wani ko kuma za ka yi wa wani nan gaba sai ka ce to in bai yafe masa ba ni ma kuma ina so a yafe min ai to sai ka yafe masa saboda kai kuma a yafe masa to shine idan ga dubu ta jawazu idan suka yi fiji sai sai su hakura sai su yafe su ce ba komai sun yafe da shi ganin in kana yafe wa mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace arrahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai masu masu yafewa su Allah yake yafewa masu yin tausayi su Allah yake tausayin su yace ku ji tausayin na ƙasa sai Allah da yake sama da ku shi ko sai ya ji tausayin ku
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون نعم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين سنة دي مؤمنين دي هل ينزاك للتفاوة وإن مؤمنين su ne istajabu li rabbihim sun sun amsa duk abin da Allah ya kira su zuwa gare shi sun yadda suna yi ajabuhu sun amsa wa Allah ma'ana sun yadda da kadai ta Allah ba faɗa wa Allah komai ba shine matakin farko shine kuma imani shine tauhidi shine kuma musulunci ma gaba daya in babu shi ka komai ba zai samu shiga ba wa qamu salata kuma sun daidaita sallah kuma sun dawwama suna yi adamu ha sun dawwamar da sallah ba wai mutum ya yi wani lokaci wani lokacin baya yi ba a to bai gaskata ba in dai ya gaskata ai yadda Allah Allah ya faɗi salloli na manzo Allah sallama ya bada labarin su yayi bayanin su to haka dan adam zai yi kam salawatin manzo Allah ya ce kam salawatin kataba hunna kataba hunna Allah fil layli wa fil yawmi wal laylati salloli guda biyar ne Allah ya wajabta wa bawa tsakanin dare da rana to in kana yin wannan guda biyar kullum kana yin su kullum kana yin su to shikenan ka zama kamun salata wa amruhum shura bainahum sannan kuma lamarinsu shawara tsakaninsu duk abin da ya taso musulmai su haɗu su zauna su ce to menene maslahar abu kaza idan abu ya kama taimakon wani ake so a yi amma taimakon nan ba zai yi ba ga mutum ɗaya to sai a zauna in aka yi kaza zai taimaka wane ya zai taimaka masa ko kuma ba ma wane ba daula ce gaba da yake so a taimakawa ko wata ƙasa ce gaba da yake so a taimakawa ko gwamnati ake za taimakawa to a zauna wani irin taimako za a bayar kowa akwai taimakon da zai iya bayarwa wani taimakonsa ya bada shawara mai kyau wani kuma taimakonsa ya yi magana wani kuma taimakonsa ya shirya aljihunsa ya yi wani kuma taimakonsa ya bada ƙarfin jikinsa a yi to duka ne to wasu suna yin shawara tsakaninsu addaulatul islamiyyatu al'amru fiha bi shura ita daular musulunci kullum ko kuma tsari na musulunci gaba daya kullum ana shawara shawara da juna me ya kamata mu yi me za mu yi ne wanda za mu samu shi gaba a addinin mu mu samu shi gaba a rayuwa domin shi musulunci inda ya samu shi gaba ta rayuwa ma za ta ci gaba eh duka zama in aka zauna dole a tattauna yaya za a yi addini ya ci gaba sannan kuma rayuwar ta kuma ko musulman ya za ta ci gaba in rayuwar ba ta ci gaba ai addinin ba zai ci gaba ba dama sai rayuwar ta gyaru sannan addini kuma yake samun lafiya to sai ana shawarar juna yadda shawaruna fihi duk abin da ya taso za su yi shawara da shi a ciki wala ya jaluna ba za su yi gaggawa ba duk abin da za su aikata za su ce to a zauna a zauna a tattauna a game ya kamata a yi yunfi wa min marzaqnahum yunfiquna Allah ya ce ko suna ba da wani abu a cikin abin da na arzuta su eh da Allah ya taji wajen bangaren bayarwa duk abin da za ka yi na ibada Allah ya ce ka yi gaba ɗaya. Amma wajen bayarwa da yake Allah ya san mutane masu rauni ne, to baya cewa duk abin da na baka ka bayar. A sai ce, ɗan abin da cikin abin da na baka ka bayar. Misali mutum yana da kuɗi, kuɗin nan ba za su yi kai zakka ba sai sun kai miliyan ɗaya da wani abu. Banan nan miliyan ɗaya da dubu ashirin ne. To sai kana da wannan miliyan ɗaya da dubu, kuma nan ma in bana ka same ta fa sai bari. za ka fara zakar ma'ana kudin sai sun shekara hannunka to kana da kudi miliyan guda shekara guda kana juya su ai Allah ya yi maka sannan da ya tashi ya sheka bayar din bai ce maka a cikin wannan miliyan ka dauki dubu ɗari ka bayar ba ko dubu ɗari bai ce ka ba da rabi ba bai ce kuma a cikin kashi uku ka ba da kashi ɗaya ba a sai ya ce abinda za ka yi duk dubu arba'in ka ba da dubu ɗaya to dubu ɗaya kan ko mutum ne ya aiko maka da kuɗi dubu arba'in kyauta wannan ya aiko maka da kuɗi sai ya ba wa wani shi dole kai wa wane kuɗin nan sai ya kawo maka ya ce ga wani ne ya ce in kawo maka wannan kyauta yanzu ai ya kamata ka cire dubu ɗaya ka ba wannan in tukur shi wanda ya kawo kuɗi eh tunda wancan shi yana da shari'a baka to wanda ya kawo kuma ai ya kamata ka kyauta masa a ran dubu ɗaya kam dubu ɗaya wanda za baka tsammanin ka baka tsammanin zaka samu ko naira ɗaya an kawo maka har arba'in to ka bada ɗaya mana sai Allah ce ta zakkar ma da zaka bayar gaba ɗayan ta ma a cikin arba'in ɗin kashe ɗaya zaka bayar sai wannan kan bai kamata ya gagara ba amma da yake shaidan shaidan ne to in ya tara maka kudin suka yawa wannan ɗaya bisa arba'in ɗin in ka tattara shi sai ka ga yayi yawa in yayi yawa sai ka fara tunani ya zaka yi da shi maimakon ka shirya ka bayar yadda Allah ya ce a bayar sai ka fara shirya wasu hanyoyi irin naka eh yanzu tunda yanzu abin da za a yi to bari dai ke ya fara dube-dube har ya je ya sarrafa ta wata hanyar da ba ita mace an ce maka ka ba wa wani ah mutum ya je jinya shi tsohonsa da shi tsohon ka dole kai masa jinya ko ba za ka yi ba da zakka ba to ai wannan ba hanyar zakka ba ne ba a ba da zakka ba wa iyaye saboda iyaye dole ka rike su ba a cire zakka a ba wa yara ya ɗanka ƙarami wanda bai balaga ba za ka bashi zakka ba matarka ba za ka bata zakka ba amma idan ɗanka babba ne magidanci ne da gidansa kuma shi yana rike da gidansa kai kuma kana a gidanka sai ka da zakka sai ɗan naka shi Allah bai wadata shi yanda ya wadata ka ba shi dai yana fama da rayuwa to shi ke sai ka kira shi ka bashi zakka domin in ka bashi zakka ba zai dawo da ita gidanka ba zai je ta fama da kansa ne da shi da iyalansa to wannan yayi in ka bashi zakka zakka ta yi ka taimaka masa. Yawa, amma da uban ne bayi da shi, ɗa kuma yana da shi, ɗa yana da kuɗi, har sun kai zaka yana cire zaka. To shi ma haramun ya shirye ya kawo ubansa. Eh, saboda shi in ya kawo ubansa kansa ya taimakawa. Akwai da wanda yake wa uban, wani abu da yake wa uban wanda dole ne, yanzu in ya samu ya bashi zaka zai daina kawo wannan ne. Yawa, abu ɗaya ne za ka yi wa, za ka iya yi wanda nan ma wasu ne, a cikin malamai suka ce ko suka yawanci wasu yadda ma suka ce idan ana bin mahaifinka bashi bashin ya yi yawa ka an yi an yi yadda za a biya shi ya gagara kai kuma ba za ka iya shirya kuɗinka zunzurutun ka bayar ba to shikenan to wasu malamai sun ce ya ya halatta ka ɗauki wani abu a cikin zakkan ka biya masa bashin amma ba shi za ka ba kuɗin ba ka je ka samu wanda yake bin sa bashi nawa kake bin mahaifina kaza to ga kuɗinka daga yau ka daina cewa kana bin sa a soke takaddar shikenan ka dawo ka ce baba na biya maka bashi wasu malamai su yadda ma wasu ba su yadda ba nan ba suka ce ai dole bashi baban naka ko ya mutu kai zaka biya saboda ka ba za ka bada kuɗin zakka ba saboda ka Allah dai ya ce kaɗan ya ce ka bayar kuma shi ya baka fa shi ya baka kuɗi eh in kana ganin neman ka ne sai ka duba wani wanda wanda shekarun neman sa yafi shekarun ka idan kana da shekara talatin ne to shi fara neman kuɗin sa yafi shekara arba'in ko bai samu ba to shi shi hana kansa nan zaka gane kai ma ba kai ka bawa kanka ba Allah ne ya baka amma da ya baka sai cewa duk arba'in ka bashi ɗaya ba ɗaya kuma nan ma in ka bayar kuma zai saka fa saboda karamci in ka bada kashi ɗaya bisa arba'in din nan sai ya saka maka kuma har da godiya ma to shine fida'atin lahi suna bada wani abu na dukiyarsu a cikin biyayya wa Allah suna bada farilla na zakka suna bada kuma abin da Allah ya kwadaitar da su manzar lazi yugridu Allah qardan hasanan wa zai ba wa Allah rance rance mai mai kyau Allah zai ninninka da kafirai yahudawa suka ji suka sha to Allah matalauci ne kenan suke yake neman bashi aje banda wata to in matalauci ne zai ninninka maka yace in zai biya ka zai ninninka ne a to a sai kai din ake so ka samu eh kai din ana so ka ka bayar saboda a baka in ka dauki naira biyar ka ba wani saboda Allah to Allah ya taji baka hamsin zai baka naira hamsin ne shi ne sakamakon farko ko wace naira ɗaya naira goma zai mai da ita to kaga idan da haka ne ka ai ai riba ma ta da sake dawowa gare ka na na
والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والذين حرصوا لسموا من يد أكي مغنسوا سوني إذا أصابهم البغي idan zalunci ya same su mana wani ya zalunce su kum yantasiruna mutum ba zai dauki mataki kai tsaye ba a za su nemi taimako ya me ya kamata a yi kan wannan abu wani in nan ya yi zalunci ya yi mana zalunci to ya me ya kamata mu yi masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur akaka akaka zaliman aw mazluman ya ce ka taimaki dan uwanka ko yana zalunci ko ana zaluntarsa suka ce ya rasulullahi idan mutum ana zaluntarsa mun san yadda za mu taimake shi amma idan yana zalunci ya za a taimake shi ya ce ka hana shi zaluncin ka taimake shi eh in ka hana mutum zalunci ai ka taimake shi to Allah zai nasu ne waɗannan iza iza zulimu idan aka zalunce su in taka mumin man zalamahum dukan rama ga wanda ya zalunce su abin da yasa suke ramawa saboda shi din ya daina zalunci wani in yayi maka kashe kaya bin to gobe kuma zai je wa wani misali dan damfara ya je da fari wancan zaka aka kama shi zaka ce to to kar ya sake zai zai je na ba zai da ai masa hukunci idan aka yi masa hukunci to zai saboda tsoron hukunci ne zai sace daina amma shi in yafe masa za a yi to fa shi kullum barna zai yi to saboda haka idan mutum yayi abin da bai dace a yafe masa ba to shine sai musulunci ya duba ya ga menene maslaha a ciki menene yafi amfani a ciki a raba ɗin shi ne ya fi a yi wa mutum abin da ya yi saboda ya hannu ya daina ko kuma a shi wanda ya dace a yafe masa ne in inda ya dace a yafe sai a yafe in kuma inda ya dace sai an yi hukunci to a yi hukunci in ta gama man zalamahum man darabahum darabuhu wa man hajahum hajuhu wanda ya dake su su ma su rama su dake shi wanda ya zage su ya zage su su ma su rama su zage shi azal intisaru ba'da al-bangi albadi azlama wannan neman taimako bayan zalunci ne in mutum ya riga ya zalunci to ai duk abin da aka yi masa shi ya shi ya ja wanda ya fara shi ne ya fi zalunci inda bai yi ba da ba za a yi masa ba na wani za sai ya ce وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن أفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وجزاء سيئة ساكمكم ممونة سيئة أسا مسشيما ممونة مثلها إري وندي إذا متي يوني أبو mara kyau ko kuma yayi wani wani zalunci to shi ma ai masa abinda mutum yayi ai masa to shine shari'a idan mutum yayi an masa to zai ji ba daɗi to sai ya gane cewa shi ma wanda yayi bai ji daɗi ba sai ya tumi sulha al insanu dan adam idza zulima idza ka zalunce shi fanta kama karrama zalama in zai rama ya rama gurgudo yanda aka zalunce shi fala haraja alai babu laifi ai maka mummuna mara kyau kai ma karama amma kar ka ƙara ne ba a son ka ƙara kai yadda kai maka idza qala idan mutum yace maka akhzaka Allah ya zage ya zage ka yace Allah ya kunya da kai maka ce maka akhzaka Allah fakat abinda ya gaya maka kai maka gaya maka ka karama iri yanda yayi maka abinda ba a so mutum yayi maka kadan kai kuma in ka tashi rama kai ta ninninkawa to kaga zai bi ka bashi kenan to shine ba a so wa manafa wanda zai iya yafewa an zalimi ga wanda ya zalunce shi dama shi zalunci idan wani mutum ya taba wani a musulunce to abin da ake dubawa idan mutum ɗaya ka taba to shi mutumin kawai ake neman haƙƙinsa shi za a tambaya ya ka gani a karɓa maka haƙƙinka ko za ka yafe in ya ce ya yafe magana ta ƙare amma idan zalunci ba na mutum ɗaya ba ne ya kai ga famili ne misali sai mutum ya je kiran kai in ka kashe ai ba mutum ɗaya kai ba shi wanda wanda aka kashe din nan kaga yana da mutane akwai magadansa akwai ‘yan uwansa da sauran akwai abokansa, akwai mutanen da yake addini da su, da sauran da al'umma da yawa. To kaga wannan wani a cikinsu ba zai ce na yafe ba, tunda ba shi kaɗai ba ne, a haƙƙi ne na jama'a da yawa. Sai a nemi dingin gaba ɗaya, ya kuka gani me ya kamata a yi akan wannan. In sun ce to su abin da suke so a yi a rama, tunda wannan mutumin da gangan ya kashe shi. to a rama su daina ganin sa kawai in ba haka ba hankalin su ba zai kwanta ba shikenan an tabbatar eh da da ganganci ya kace eh to shikenan dama Allah ya ce wanda ya kace ya kace shi shikenan sai ya kace wancan ne shikenan magana ta kare kaga wancan dangi wadancan ba za su tashi ba dangi dangi wadannan ma ba za su tashi ba an kace fitina idan kuma suka ce a ko da wannan bai kace shi ba dama zai mutu saboda haka mu dai a bangaren mu mun yafe kun yafe eh to shi kenan da nuna ku ya fi dama haƙƙi biyu ne a wajen duk wanda yake zan kai ya taɓa haƙƙi biyu ne ya taɓa haƙƙin waɗanda aka kashewa sannan ya taɓa haƙƙin Allah Allah ne ya halki bawan ai me yasa ka kashe shi to sai a ce to bangare ɗaya ya yafe to amma na Allah bai yafe ba Allah zai ce ko yafe ko ka yafe ni ma bai ni bai yafe ba anan ne Allah yake haɗa haƙƙinsa da haƙƙin mutane ga haƙƙin mutane Allah ya ba su dama su ce sun yafe ne ko su ce a biya su ko kuwa ga kuma haƙin Allah na an kashe bawan Allah sai idan mutane sun ce sun yafe sai Allah ce to ni ban yafe ba sai ka yi kafara sai je ya azumi shi kenan ya yi kafara tsakaninsa da Allah kenan to idan kuma idan ko kuma kashi na biyu kenan mataki na uku nan ko mutanen suka ce to lalle sun san dama Allah ya kaddara kwanansa ya kare amma tunda shi ne sila ba za su kashe shi ba don ya kashe mutane mutumin su amma dai su ya biya su ya biya su ya biya su haƙƙin kashe musu dan uwa shike sai a neman musulunci nawa ake biya na diyan mutum idan aka kashe mutum a neman malamai su ce to abin da ake biya dai raƙumi ɗari ne ragumi ɗari shine duk wanda ya kashe ragumi ɗari yake biya sai kudin ragumin ragumin ma kuma ba iri ɗaya ba ne iri iri kashi kaza za a samu ishirin kashi kaza a samu ishirin ko kuma waɗannan ishirin da biyar waɗannan ishirin da biyar waɗannan haka dai za a fafari ko waɗannan ragumi da kuɗaɗen su to to shi zai biya to ai ba shi da kuɗin da zai biya kuɗin ragumi ɗari ashe dangi su taimaka masa sai dangi su taya shi a biya wannan diya za a ba su shekara uku su biya a cikin shekara uku to idan dai har suka su ma dangin nasa ai sun ji sun ji jiki sosai tun da har sun fidda wannan kuɗi to kaga su ma ba za su sake barin sai je ya barna ba su ma za su dinga lura da shi mai yiwa da akwai sakaci ne in kaga mutum ya kashe wani ya sakaci an sake shi ne ya samu dama ne to yanzu idan ubansa in ubansa ne da ya shigo ɓaci ya je kashe wani aka ce uban ya biya kudin raƙumi hamsin ai gobe ba zai bar ɗan ya je ya kashe wani ba to to kaga ta ce sa musulunci shi yana duba maslahar al'umma duk abin da zai zama mai kyau a al'umma shi ne abin da musulunci yake tafiya da shi da idan suka ce a biya su sai a biya idan aka biya shi kuma Allah haƙƙinsa sai ya yi kafara shikenan to shine duk abin da mutum yayi idan aka ce za a biya za a biya idan kuma mutum yace ya yafe shi kaɗai dama aka yi wa kayanka ne wani ya ɗauka ya je ya salwantar ko dukiya ko ya taɓa maka iyalai ko ya taɓa maka wani abu naka dai naka kai kai kai kaɗai to sai ka ce ka yafe masa shikenan tunda dama haƙƙinka ne kai kaɗai dama Allah ya bar maka wannan dukiya gaba ɗayan ta haƙƙin haƙƙinka ne idan mutum ya je ya halakar maka da dukiya suka ce a ba komai ka yafe masa sai la ja da ma kayan ka ne in ka ce ka yafe shi ni ba haƙina ma a ciki shike nan kuma zai komai ba an yafe masa to idan mutum ya yafe din wa aslaha alwudda bainahu wa bainal maqubi anhu sharadin yafewa ita ce ka yafe wa mutum to karka sake jinsa fada abin da yayi maka eh ka yafe kenan amma in ka yafe amma kana tunanin shi yasa ma aka ce idan mutum ya kiza ya kace wani sai aka tambayi magajin wannan mutumin sai ce a shi ya yafe a baka diya ya shekara ba shi komai ma ya yafe ka yafe eh shikenan magana ta wuce ta wuce sai wasu abokansa suka ce kai wawa ne yanzu a kashe maka wane kana gani mutumin yana yawo aka yi ta zuga shi aka yi ta zuga shi sai yayi san ya je ya kashe mutumin to shi ma sai an kashe shi ai za a yafe ya yafe to ya yafe don me kuma yazo ya kashe to nan kan ba mai yafe masa Allah ba zai yafe ba musulunci ba zai yafe ba sai an kashe shi tunda yanzu ta'addanci yayi in ya san ba zai iya hakuri ba don me yace ya yafe da ya ce a biya shi biya mana aka biya shi biya shi kenan ko kuma ya ce a shi baya yana son ma a kashe mutumin nan ma da sai a kashe shi amma tunda shi ne da kansa saboda an zuga shi daga baya an ce masa ya za a yi wane ya kashe maka wane kana ganin sa yana yawo ka bace to in ya lallaba ya kashe wannan mutumin shi ma sai an kace shi to ke za musulunci komai yana tafiya da tsari ne to idan mutum ya yafe din to ya kyautata soyayya tsakanin sa da wanda ya yafe wa in ka yafe wa mutum to wannan magana ta wuce kenan ba za ka sake kawo ta ba ba za ka sake gaya wa wani ba magana ta kare to wanda ya haka fa ajruhu ala allahi Allah ne zai ba shi lada saboda ya an masa ya haƙura. Aza akmalul intisari wannan shine mafi shika a cikin neman taimako. Laysa bihi basun babu laifi a ciki. Walakin man afa wa aslaha attan garsal ma wadda bainahu wa bain man zalamahu wa zalika ajruhu ala Allah. Wanda ya yafe wa mutum bayan yayi masa kuma ya kyauta ta tsakanin sa har suka dawo abokai ma. Da yayi masa wani abu ya bata masa sai ya yafe masa har ya dawo ya yi ta shirya soyayya yadda za su zama masoya har soyayya ta shiga tsakanin su shike nan wannan shine shi kuma ya samu babban lada wajen Allah inna shi Allah la yuhibbu zalimin baya son azzalumai albadina masu fara zalunci eh in ana zaune lafiya to kada mutum ya zo kano fitina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al fitnatu na'imatun la'ana Allahu man aikazaha ita fitina a kwance take eh kullum ba ta motsi sai an motsa ta yace to Allah ya tsina wa mai motsa mai motsa fitina saboda haka idan mutane ana zaune lafiya al'umma tana zaune lafiya ana zaune ana shudanya ana komai da musulmi da wanda ba musulmi ba duk kuna zaune a ƙasa ɗaya a guri kuna ta mu'amala da komai duk wanda ya je ya tsokano fitina aka zo aka yi kashe kashe duk kisan za a rubuta masa shi shi ya tsokano ana zaune lafiya ina ruwanka da nemo fitina da rigima kafi kowa ne wa kafi idan mutum yana ji shi kaza kaza ne shi jihadi zai ya yaki kansa mana ya shirya miyagun ayyukan nan miyagun halaye girman kai yana cikin cikin zuciyarsa ya cire hasara tana cikin zuciyarsa ya cire yawa son duniya yana cikin zuciyarsa ya cire son ƙarya da son banza duk yana cikin zuciya sai kokari ya cire su mana in ya cire waɗannan shi ne ya yi jihadi amma kawai don nemo rigima da tayarwa al'umma fitina suna zaune lafiya kowa yana shiri da ɗan'uwansa kawai wasu mutane kaɗan ko wani mutum mutum ɗaya kawai ya ɗauko wani irin tunaninsa ya zo ya har kuma zaman lafiyar mutane to wannan bala'insa ba zai ƙare ba kuma a ƙasa zai ta komawa zai ta rubuta masa yayi saboda shi ya zo Kano to shine walakin man bada bi zulmi fa huwa al-mungiru mungadu inda Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya fara zalunci shine wanda Allah baya so azan Allah min zalika Allah kiyaye mu
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu ya halatta mutum yayi sallar nafila ya ba da ita hadiya ga mahaifiyarsa ya yi yana so ya yi na eh duk abin da za ka yi na alheri in kace ka ba wani ya yi zai iladan zai je masa na eh idan aikin ibada ka yi misali aikin haji ko ita nafilar ko karatun qur'ani ko tasbihi duk abin da kai kace ka ba wa wani to za a ba wa wani wannan ladan aikin amma kai ma ba za a baka lada saboda kai kai aiki eh shine kawai amfanin sa Mm.
za kai za ka samu ladan ba za a rage maka ba shi kuma za a ba shi ladan aikin da ka ba shi Mm.
idan ka je kai wa mutum aikin haji to za a ba shi ladan aikin haji Mm.
kai ma kuma kai aikin to haka kuma idan ka karanta Qur'ani ka ce na bawa ne to za a ba shi ladan karatun Qur'ani kamar shi ya karanta Qur'ani ya sauke kai ma kuma za a rubuta maka domin kai kai da ce za aikin aiki mai kyau ko wanne ne za ka iya yi ka ba wa wani yana da kyau na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ina da shanu ina iya kimanta kuɗinsu sannan in fidda zaka na kuɗi a ba a yi na duk abin da kake da shi wanda aka ce za a fitar wa zakka da shi din za ka fitar idan kana da dabbobi sun kai zakka ba za ka zo ka kiyasta kuɗin su kai gabbar zakkar ma ba za ka dauke ta ka ce wannan ai ta ce ta zakka ko to yanzu za ta kai nawa za ta kai dubu ɗari yanzu bari in dauki dubu ɗari in ba wa mutane zakka ba ta yi ba a'a dabbar za ka fitar ka nemo mutane ka ce ga dabbar ku wannan ita ce ta zakka wani da wani na yi niyyar zan bawa saboda ka yanzu ta kushe su ne za su ba da shawara su ce to mu ina za mu kai ta ina muka san inda ake zai da dabbobi kai ka sani kayan ka ne to ya kuke so a a sayar mana in sayar muku eh to yanzu za ku yadda ku sayar min eh mun mun yadda ka saya sai su yi ciniki nan kuma za su yi ciniki ne ba wai yanzu ta saba ce ta su ce ciniki za a yi sosai na kaman wani bare ne ya zo ya kawo masa dabba zai saya sai su sayar masa su raba kuɗin su to wannan kaga dabba sa ta koma masa yayi to wannan ka yayi haka kuma idan a- amfanin gona ne ka yi amfanin gona da yawa ka fi da buhunan to fa bai zai halatta ka ce yanzu kowane buhu ana sai da shi dubu goma goma tunda buhun za- buhu- buhunan zakana sun kai goma to bari in- eh, in dauki dubu goma goma sau goma din nan dubu ɗari kenan ko bari in shirya kuɗin in je in ba wa mutane bai yi ba a wannan abin abin shi je- shi za ka shirya ka bayar ai Allah ya san kana da kuɗi kuma ya ce a abin da ka yi shi za ka bayar dalili a idan abin shi ne akwai waɗanda suke buƙatar abin shi wani kuma in ka ba shi kuɗin ba zai sai abincin ba a ɗauki abincin ka kai masa to haka saboda haka zakka ta ya- ta ta dabbobi dabbobin ake bayarwa zakka ta noma noman ake ba abinda aka aka noma shi shi aka za a bayar to zakka ta kuɗi shi ake fidda kuɗi a yi amma duk zakkar da ba ta kuɗi ba to wannan abin da shi ake fidda zakka
na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar tana cewa ya shehu ni sai na yi wanka bayan arba'in da haihuwa bayan kwana uku sai da wankan sai jini ya dawo to ya zan yi da wannan azumi da nake a ai abin da ake dubawa tukuna ai ba arba'in bane lallai na wanka a'a jinin tukuna ake dubawa shari'ar jini da ta haihu jinin ta kwana nawa yayi ya yanke mata kuma da ya yanke ba- i- bayan ta haihu ai akwai kwanakin da jini yayi sannan ya dauke to wannan kwanakin su za ta duba in ta duba wannan kwanakin da jini yayi wannan kwanakin ya dauke jinin bai dawo ba sai bayan kwana kaza da kwanakin da ya dawo bayan su za a duba ne in su kai sati biyu mana kwana sha biyar kenan to shikenan wannan jini da ya zo na baya ba na haihuwa ba ne a jinin haila ne saboda haka sai ta koma ta mai da shi cikin lissafin jininta na haila hailanta ne ya dawo yanzu ba jinin haihuwan ba ne tunda tsakaninsu ya kai kwana sha biyar idan ko bai kai ba to sai ta ce to wancan jinin ne yake sai ya karasa sai ta ta ta lissafa shi ta hada shi da na bayan da jinin bayan to saboda haka idan dai jini ne ko da karashin na haihuwan ne ko kuma na hailan ne kowanne ne ma dai babu azumi kowanne ne a cikinsu yana kare azumi to saboda haka azumin tana cikin azumi jini ya zo mata a wannan irin wannan yanayi to azumin ta ya karye to saboda haka sai dai kawai hukuncin jinin za ta bi idan ta gane karashin na haihuwa ne shi jinin haihuwa karshen sa kwana 60 ne kwana 60 ne idan yayi kwana 60 ne to da ma'ana wata jinin ta zai iya zai ba zai yanke ba har sai ta yi kwana 60 ne to har da ya je kwana 60 ne shine duk jinin haihuwa ne to amma in tsakanin ya yanke ma'ana jinin ya yanke ta yi wankanta tana ta ibadunta to sai daga baya bayan an samu kwana sha biyar sai jinin ya sake dawowa to shi wannan jinin ba a lissafa shi ana haihuwa a yanzu wani jini ne sunansa haila saboda kai zuwa sai ta lissafin jinin ta na haila sai ta duba kwanakin da wannan jinin zai yi sai ta dora akan na haila
na ya tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu meye matsayin matsayin ko kuma hukuncin wucewa ta gaban liman.
Eh wucewa ta gaban liman shi yasa ake son liman in ba cikin masallaci yake ba ya samu wani abu ya tsayar a gaban sa wanda zai zama sutura. Ba su yi feci da shi ba, da shi. Amma dai a samu wani abu ta dan gefen zaka ta gaba sai ya tsayar. To duk wanda ya bi bayan wannan abin ba komai. Amma idan bai tsaye da komai ba, to duk wanda ya bi ta gabansa, shi wanda ya bi ya yi laifi. shi ma mai sallan da ya zo ya tsaya inda mutane suke bi shi ma ya yi laifi. Eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kaga kana sallah sai kaga wani zai zo ya bi ta gabanka sai ka hana shi ka nemi hana shi yaki hannuwa ya ce ka yaƙe shi to kaga kenan a sai wato ba a son abi baya gaban mai sallah idan mutum yana sallah ko kuma gaban daga ina ne ne ake so daga nan ne in mutum ya taka wajen shi ne ya bi gabanka ai gaban yana da yawa kana sallah a can ga wani ya zo ya bi gabanka in gaban na da nisa malamai sun ce tsakanin akalla dai inda kake kafa goshinka to daga inda kake kafa goshinka zuwa inda ka tsaya to nan ne duk wanda ya gifta a wajen to shine wanda zaka hana shi amma in inda ya bi ya wuce inda zaka kafa goshinka da shi yanzu ai hanya sai yake bi baya tare da kai saboda ka can bai bai bi gaban ka ba na'am sai tambayar mu ta gaba ya tambayar yana cewa ya shehu yana da mashin na ajiye shi a kofar gida sai wani yaro yana wasa a kai sai mashin din ya fado a kansa ya kuma rasu to ina da laifi a nan a wannan bai da laifi tunda babu hannunsa a ciki ai idan mutum ya ajiye abin hawa sai kuma sai dai kawai akwai inda zai laifi inda zai laifi da ya zo ya aje mashin din ya san yadda ake ajiyewa in an taba shi ba zai komai ba akwai yadda ya san kuma yadda mutum zaka ajiye abin hawa in ka san yara suna wasa da abin hawa sai in ka zo karka ajiye shi a wajen sai ka ajiye shi inda yaran ba za su yi wasa da shi ba ko kuma ka ajiye shi a jiyar da ko da mutum ya girgiza shi ba zai faɗi ba amma idan dai haka kawai ka tsaye da shi yadda ya dace kana ganin dai ba zai fadi ba ko kuma baka san yara suna wasa a wajen ba ko ko a al'ada yara ba ba su cika wasa da zuwa su yi wasa da wannan karfin a wajen ba sai da wani yaro ya zo ya wasa da shi wannan karfin ya fadi a kansa ya kashe shi shikenan ba komai kai baka da wani laifi eh ba kai ne kai kisan ba ai ba kai mubatala da kisan ba
na'am sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne ake bi na sule uku da fifi shekaru arba'in da suka wuce to yanzu ya zan yi biya to shi bashi baya haikuwa bashi baya haikuwa ko nawa ake binka shekara nawa to wannan bashin da iya shi zaka biya amma abinda zai yanzu abinda da ake bin kaga yanzu babu shi ma yanzu babu sule ba su ne kwandala ma babu ita balle su ne. To tun da babu shi, amma akwai abin da kuɗin suke saya a wancan lokaci. Sai sayi wannan abin na wannan kuɗi, kuɗin ai tun da dai ko an canja kuma ai akwai akwai matsayinsu. Misali sule uku da sisi yake, na to a wancan lokacin sai ya duba sule uku da sisi mai zai saya. Ba mamaki wancan lokacin sule uku da sisi za su sayi rago. su lokuta sai tana sayar rago a wannan lokacin na'am to sai ka lissafa rago nawa ke sai da shi yanzu sai ka shirya kuɗin rago ka kai masa na'am
ga kuɗin da kake bi na na lissafa na ga za su sai rago ne na'am tun da yanzu ba su lai uku da sisi Na'am.
to kuma yanzu dole kuɗin rago zan baka kawai ko kuma ga ko kuma in baka ragon ne ko in kawo maka kuɗin rago mm shikenan sai ka biya shi da abinda matsayin wancan din mm eh wancan kuɗi Mm.
wanda yake bin ka sai ka biya matsayin wannan kuɗi Mm.
yanzu ba zatin kuɗin ake biya ba yanzu matsayin za a biya mm a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da dama da buƙatunsu mabambanta.
Allah Allah Allah ya biya bukatun Amin.
bukatun mu da bukatun su gaba daya Amin, Allah ya ba mu alherin duniya da lahira amin, ya mu sharri da duniya da lahira amin.
insha Allah za mu rika karatun mu ran ran talata Alhamdulillah.
Allah ya yarda insha Allah Alhamdulillah.
eh Allah kuma ya maimaita mana Amin, Allah kuma ya karbe ibadun nan amin, ayyukan da muke yi Allah ya karbe su amin, Allah ya gyara mana kasar mu amin, Allah ya daidaita mana ita amin, Allah ya mata alƙibla amin, Allah ya sa mata eh, albarka amin, ya ƙara mata albarka dama tana da ita amin, Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara kwanciyar hankali amin, Allah ya bada zaman lafiya amin, abinda zai kawo fitina a musulmi gaba daya a duniya Allah ya dauke shi amin, Allah ya zaunar da musulmi lafiya duk inda suke amin, Allah kuma ya hada kansu zama kalma daya amin, duk abinda suke Allah ya sa su dinga yin sa a kalma daya gaba daya amin, barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin, bukatu gaba daya Allah ya biya mana su amin, Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi ibadun mu gaba daya amin, marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya amin, wanda suka rasu Allah ya jiga su amin, wanda suke da rai Allah ya ba mu kyakkyawar shikawa amin, Allah ya sa mu shika da imani Amin.
Allah ya sa mu tashi da imani Amin.
Allah ya bar mu da imani ko da yaushe amin, barka annabi sallallahu alaihi wasallam Amin.
barka wannan wata mai albarka Amin.
barka wannan littafi da ake karantawa amin, bismillahir rahmanir rahim amin.
الرحمن الرحيم آمين.
يا ابن عبد يا ابن السعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين هذه الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون آمين سلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله